أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
فنجليكما بغرور wadallahuma bigurur to ana yin magana ne akan wato shaidan wato da ya je ya sami annabi adam a cikin aljanna kuma wato bayan ubangiji ya ce kasu ci wato itaciyar nan to shi kenan shi kuma gashi nan kissa cikin kissa da ake sai allah ta baraka ta ala yake cewa fadallahuma bigurur ai khattahuma ya sanar da su an manzilati hima ga furan wato matsayinsu darajarsu ya sauke su duk rurin da rudi minhu daga gare shi فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة yayin da suka ɗanɗana wannan ma'ana suka ci wannan itaciya badat lahuma sau'atuhuma sai wato al'aurorinsu suka bayyana lahuma gare su ai zahara li kulli minhuma qublahu qubluhu wa qublu al-akhari sai kowanne daga cikin su gabansa da gaban dan uwansa ya bayyana gare shi gare su kowanne daga cikin su eh ma'ana sai shi ya zama yana ganin wato gaban ita na nawa ita na nawa tana ganin gaban shi annabi wato annabi adam eh kowanne da waduburahu kuma da bayansa kuma kowa yana ganin bayan kowa wasu miya kullum min huma wato sau'atun kowanne an ambace shi da sau'a abin mu mai muna wato li'annan ki shafahu domin wato yaye wasa ya so usahibahu yana muna wato ma'abucinsa domin duk mutumin da ya tsirara to sai abin yana damunsa sai ga wato ya damu a cikin zuciyarsa to bal wadda sai suka haɗu ya sifani alaihi mamin warar jannati ai wato suna ɗan ɗanfara wato wato ganyen wato itatuwan aljanna alaihi ma akan sayar suka rika ɗaukar ganyayyaki suna wato lulluɓa a jikinsu saboda su zuce wato al'aurarsu liyas ta tira don su suturtu bihi da shi وناديهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين domin wana da kuma rabu kuma sai ubangijinsu wato ya kiran su ya ce alam an hakuma shin ban hane ku ba ga wannan wato itaciya wa a kulla kuma shin ban gaya muku inda shaidan cewa shaidan maki ne mabayyanin wato gaba na kuma gare ku eh ban gaya muku haka ba istifhamun litakbiri wannan istifhamin na tabbatarwa ne ai na gaya muku قال ربنا ظلمنا أنفسنا ƙara sai suka faɗa suka ce ya ubangijinmu mun dai mun zalunci kanmu bi ma asiyatina da saɓawanmu da muka yi gare ka وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من domin in
الخاسرين baka yi mana gafara ba baka ji kanmu ba za mu kasance mana daga cikin wato wanda suka yi asara قال sai اهبطوا ubangiji ya ce musu to ku sauka ma'ana ai annabi adamu da na na hawa da abin da kuka tattara da shi a bisa wato akan zuriyarku duk zuriyarku da kuka samu da ku to duk ku sauka ku bar aljanna بعضكم لبعض عدو shashin zuriyar nan maki ne ga shashi min zulmi ba zihin bazan saboda zaluncin shashin su ga shashi wato za su zama suna kiyayya juna saboda zalunta juna eh domin duk wanda aka zalunta ba zai ji daɗi ba sai ya zama na yana kin wanda ya zalunce shi to shi yasa kuma tun da an sako dole sai an samu wato zalunci tsakanin junansu to saboda haka dole kuma a samu kiyayya a tsakaninsu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين matabbaci ya tabbata gare ku bil adl a ƙasa ai makan istigrarin wato bigiran tabbata wa mutawan da jin daɗi ilahin zuwa ga lokacin da wato ajujulan ku za su ƙare fi a cikin sa قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها sai تخرجون ubangiji ya ce fi ha ta yauna a cikin dai ƙasa za ku rayu a cikin ta kuma za ku mutu da kuma daga cikin ta kuma za a fito da ku bil ba'si da tashin alkiyama bil bina'i lil fa'il wal maf'uli يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ya haka ya bani adama ya wato ya annabi adam kad anzalna alaikum libasan mun saukan muku wato da tufa ai ma'ana mun halicce shi lakum gare ku yiwari tufan nan da za ta rika wato lullube ya ta sitarce sau'atukum al'auraku warishan kuma mun halatta mun halicci wato mun halitta gare ku mun halicce mun halatta muku wato abin da za ku rika yin ado da shi wato huwa ma yuta jammaru bihi shine abin da ake ado da shi mina siyabi na- na daga tufa wani ba su taqwa tufan nan ta tsoron Allah shine al'amalu salihu wato aiki wato nagari wasu ذلك خير wato al'amalu salihu wato wato wato wato al'amalu salihu ko kuma al'amalar saliha kenan ko eh yuwari sau'atukum warisha wa libasat taqwa wato bil fati kenan eh ai al'amalu wal amalu ko kuma kace al'amalu salihu zama mubtada al'amalu salihu aiki nagari wa sumtul hasan da kikkiawan kawaici wato bin nasbi adan adafan ala libas wa rabu kuma mubtada khabaruhu jumlatu zalika khairu ma'ana da yake cewa wani ba su takwa wato tufa ta tsoron Allah wato shine aiki na gari da kyakkyawan kawaici wato zalika wancan nan ka khairu shine wato yafi alkhairi ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون zalika wancan nan ka dai abinda muka faɗa yana daga cikin ayoyin Allah ai dalilan ikon ubangiji mun faɗe su ne la'allahum ko su wato yazzakaruna wato sa yi tunani su wa azuba yuminu su imani fi iltifatun an khitabi ya bani يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ي- من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما ma سوآتهما ya ku ‘yan annabi adam la yabtinan da kuma shaidan kadda ya wato shaidan wato da kusance ku ma'ana kai ya batar da ku ai la tattabi ku kar ku bi shi ba tubtanu sai a kutunce ku ko kuma ba tubtanu sai ku kutuntu kama a kharaja abawaykum kamar yadda ya fitar da wato wato iyayenku wato bi fitnati da fitnarsa ya fitar da su min aljannati daga aljanna yanzu anhuma yana cire musu libasu huma ta musuliyi rawa huma don ya nuna musu sau'ati hima wato al'aurorin su إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم shi dai shaidan yana ganin ku shi da rundunarsa ta inda ba ku a ganin su ai lila dafata a jisadihim saboda taushin jikunan su au adama alwanihim ko kuma saboda rashin launin su ma'ana ba su da launi balle a ce wato an gan su suna sajewa wato da wato yanayi da iska inna ja'alna إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون mu dai mun sanya shaidanu wato auliya ai awanan wato mataimaka hukurana a kuma ababen gwamawa ga waɗanda ba sa imani وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا Ah, بها idan suka aikata alfasha ka shirki kamar shirku ka shirki kamar shirku wa dawafihim da dawafinsu bilbaiti a ɗakin wato ƙoratan wato suna matsalaita ƙa'ili ne suna masu cewa la na mu dai ba za mu yi dawafi ba fi siyabin a cikin tufa a sai na lafi ha da muka saba wa Allah a cikin ta to fannuhu sai aka hana su an haga biranta to idan wato suka yi haka idan suka aikata alfasha ƙalu sai su ce wajen na alaiha aba ana mun sami iyayenmu ne akan wannan fakta dai na bi sai muka yi koyi da su wallahu al- wallahu eh?
والله أمرنا بها.
wallahu ubangiji ne a marana ya umarci mu biha da ita aizan daɗa قل إن الله لا يأمر بالفحشاء to ka ce musu allah baya umarni allah baya umarni bil fasha da alfasha ubangiji baya cewa ya alfasha duk abin da ubangiji yake cewa a yi da'a yake cewa a yi kuma yi hannu gaban alfasha ka a yi alfasha أتقولون على الله ما لا shin تعلمون yanzu za ku rika faɗin abin da ku sani ba ku sani ba ku dangana shi allah lahi ga allah ai annahu qala hu cewa shi ya faɗi wannan abin bayan kuma ku ba ku sani ba istifhamu inkarin istifhami ne na inkari قل أمر ربي بالقسط kullum ka ce musu ubangiji na wato ya ya yi umarni bilkis da adalci وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد kuma ku tsaye da wato kusakun ku lillahi ga Allah kaɗai inda kullum masjidin a kowane masallaci ai akhlifu lahu sujudakum ku tsarkake sajjadanku lahu gare shi وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون ku bauta wa ubangiji kuna masu tsarkake addini gare shi mina shirki daga shirku kama ba da akun ta'uduna kamar yadda ya halicce ku walam takunu shay'an ba ku kasance wani abu ba to ta'uduna haka za ku dawo ayu idukum zai dawo da ku a haya rayuwa mal kiyamata ranar alkiyama فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلالة wata jama'a daga cikin ku hadaya shirya da ita wa fariqan wata jama'a kuma haqqa alaihim dalala wato bata ya kenkenta a kansu إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم Gado su مهتدون dai sun sun riki shekanu auliya a masoya kuma mataimaka min dun lahi kowa bayan Allah a gairi waninsa wa ya sabuna suna da tan annahum su muhtaduna wato su shiryayyu ne يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا Ku ya ku ƴaƴan annabi adam wato ku riki kayan adonku eh yastur au ai ma yastur auratakum abinda zai sisir shi al'auraku ku rike shi inda kulli masjidan a kowanne a wajen kowanne masallaci abinda dai ake nufi inda salati yayin da wato za ku yi sallah ma'ana ku suturce jikinku wadda wafi da yayin da za ku yi dawafi duk sai da sutura sai an suturce al'aura kamar yadda muka sani al'auran mace dukkan jikin mace al'aura ne sai fuskarta da tutafukanta kadai shi ko mutum wato al'aurarsa daga cibiyarsa ne zuwa gwiwoyinsa to ana san duk abin da za ka yi na ibada ya zama da kana cikin sutura al'aurar ka dai bata bayyana ba wakulu ku ci wasu rabu ku sha ma shi tun abin da kuka so wala tusirgu kar ku yi barna إنه لا يحب shi المسرفين dai lamarin da sha'anin ubangiji ba ya son masu barna قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق kullu ka faɗa inkaran don inkari alaihim gare su ka ce musu waye ya haramta wato kayan ado wato na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce a karar da wanda ya fitar da ita ga bayansa minan libasin da kayan ɗaurawa wa ɗayyibati da wato abubuwa masu daɗi minan rizki na daga arziki قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حادثة يوم ya ba القيامة ka ce ita dai lillazi na amanu fil hayati duniya wato kayan sa wannan masu kyau da abubuwan cin nan masu daɗi to sun tabbata lillazi na amanu ga wanda suka yi imani fil hayati duniya a gidan lahira a fil hayati duniya a rayuwar duniya bil istihqaqi da cancanta sun cancanci su samu wayannan wa in sharatuhum biha gairuhum ko da wasu sun tarayya da su biha a cikinta khalisatan kuma keɓantacciya ce bihim da su wato birrafi wa nasbi ko kace khalisatan ko khalisatun wato in kai nasba ya zama hali kenan su ita kuma wato keɓantacciya ce wato bihim da su wato yawan alƙiyama ta ranar alƙiyama wato duk abin da ake yi na daɗi a duniya wato kayayyakin ɗaurawa masu kyau da abincika masu daɗi to duk na mumine ne ko da dai waɗanda ba mumine ba sun tarayya da su eh to kuma a lahira to nan ne nan ne kuma za a bam- nan ne za a bambance ya tabbata ga wato su kuma masu imani su ne kai za su ji wannan daɗin eh, ba za su wato wanda ba mumine ba ba za su samu wannan daɗin a lahira ba كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون haka nan dai muke bayanin ayoyi eh, muke bayyana muke yin bayanin ayoyi ga mutanen da wato suke sani ayyata dabbaru da suke gwargwaje al'amura suke wasuwa fa innahumul muntafi'una su ne masu amfana biha da ita قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ta'lamun ka ce musu kaɗai dai ubangiji na wato ya haramta alfasha shine alkaba'ira manya manyan zunubai kan zina kamar zina abin da ya bayyana da gare ta da abin da ya buya ai bayyanannanta da boyayyanta ya hana kuma wato sabo ya hana zalunci alal nasu ga mutane bigairul haqqi ba tare da wato gaskiya ba ko zulmu shine zalunci kuma ya ce aiwa kuma ya hana an tushriku billahi malamin yanzu bihi sulana ku tara wato wani abu da Allah wanda ubangiji bai saukar da wata hujja wato wato bai saukar da wata hujja bihi da shi ai bi ishraki da tara shi ba wa an taqulu kuma ya hana ku ku faɗi ma la ta'lamuna abinda ba ku sani ku dangana shi Allah ga Allah min tahrim malamin harim daga haramta abin da shi bai haramta ba eh wato abin da bai haramta ba ku ce kun haramta shi wa gairi da wansu ai ma'ana ku haramta ku halatta abin da ya haramta wato kuma ku haramta abin da ya halatta abin da ya muku daɗi ku ce halal ne ko da Allah ya haramta shi eh abin da kuma muku daɗi ba ku haramta shi ko da abin Allah ya ce haram ya ce haram ya ce halal ne wani kulle ummati na ajali ya tabbata ma'ana muddatun mudda wato ta tabbata da kullu ummatin ga kowace al'umma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا dimu يستقدمون idan ajalin su yazo la yasta'khiruna ba za su yi jinkiri ba an gaba wannan ajalin ko da sa'a daya wala yastaqdimuna kuma ba za su gabata ba za su gabata alaihi a kansa wato in ajali yazo ba jinkiri wato ba zai gabata ba wato ba zai kuma wato jinkirta ba idan ajalin ya zo eh wato in ya zo wato ba za a ƙara ba kuma ba za a rage lokaci ba
يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم ya يحزنون hatsanu ya ku ‘ya'yan annaba adam in ma ya ce yanna kuma rusulun minkum fi idgamu nuna in a shaqiya fi ma a za'ida in dai manzanni sun zo muku ya kusuna wato manzanni sun zo muku ya kusuna suna kissanta ayati ayoyi na alaikum gare ku ma'ana manzanni na sun zo suna karanta muku ayoyi na to kuma nuttaka a shirka wanda ya ji tsoron yin shirku ya gyara aikinsa to wannan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba ranar lahira eh duk wanda ya tsoraci abinda manzanni suka zo ya karbe shi abinda suka yi umarni a yi yake yi abinda aka hana a yi baya yi to wannan babu tsoro a gare su ranar alkiyama ba za su yi bakin ciki ba والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار kaga wanda suka sarrafantar da ayoyin kuma suka yi girman kai gabaran wannan ayoyin suka wato girman kai akan cewa ba za su bi abin da aka zo musu da shi ba balam yunu ba su yi imani ba bi har ita wayannan su ne yan wuta manzanni sun zo musu sun musu bayanin duk abin da Allah ya ce a yi kuma sun yi musu bayanin abin da Allah ya ce kai yayi ka a yi kuma shikenan sai suka ki suka ki bin manzan wayannan yan wuta ne ba inda za su domin su ba su yi imani ba sharaɗin wato shiga wuta rashin imani in baka yi imani ba ba magana in kuma kai imani kai dan aljanna ne kun fiha هم فيها su خالدون masu dawama ne fiha a cikin ta فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا لو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ai babu ɗaya da ya fi zalunta kansa daga wanda ya ƙagi ƙarya dangana ga Allah da dangana wato abokin tarayya walwala da da ilahi zuwa gare shi auka saba ko kuma ya sarrafantar da ayati da ayoyinsa shine ya sarrafantar da alqur'ani wato ulaika kaga wa'ancananka yanaluhum nasibuhum min alkitabi wato rabon su zai shafe su zai same su shine rabon su zai same su min alkitabi daga littafi ai min ma kutiba daga abin da aka rubuta lahum gare su bil lawhil mahfuz a cikin allahul mahfuz min arziki ne daga arziki wal ajali da ajali wa gairi zalika da wannan wannan to duk abin da aka tabbatar musu abin da aka rubuta a lahul mahfuz wato zai same su duk abin da Allah ya hukunta akan rayuwarsu duk zai same su ba zai kauce ba نعم. حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم to suna cikin wannan har dai yayin da manzanninmu suka zo musu su ne mala'iku yayin da suka zo musu ya tawaffawnahu wato za su matar da su wato sun zo za su matar da su kalu sai su faɗa lahum gari tafkitan don kurustarwa قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله sai su gaya musu don kurustarwa su ce ina abin da kuka zama kuna bautawa ina abin da kuka kasance kuna bautawa koma bayan allah wayannan gumakan da kuke bauta musu kuna cewa su ma alloli ne to yanzu ina suke قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Eh, sai su ce ai wayannan sun faku an na gaburan mu walam narahum ai ba mu gansu ba wa shahidu sai su yi shaida ala anfusihim bisa kayan su inda mota yayin mutuwa annahum kanu kafirin sai su shaida su kansu za su yi wa kansu shaida cewa su kafirai ne قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في Eh, sai النار Allah ta'ala ya faɗa musu wato Allah ta'ala lahum yawmal qiyamati Allah ta'ala zai ga musu ranar kiyama hikaya ce ta halin an ranar kiyama eh wani zubin idan ana magana sai ka ji kamar wato wato abin an yi shi an gama bayan kuma ana magana ne na abin da zai zo eh abin da yasa wato wato ake yin haka saboda wato sakankancewa afkuwar abin da za a yi sai a yi bayanin sa akan kamar an riga an yi shi eh bi itibari ma sai ko duk abin da ka sai ka ji an faɗi abin kamar madi kamar an gama da shi eh to amma ba a yi shi ba saboda tabbas ne za a yi shi eh saboda haka Allah zai ce musu a ranar ki alkiyama eh sai sai ya ce udkhulu ku shiga cikin al'ummatan da suka shuɗe gabanin ku min aljinni daga aljannu wal insi da mutane fil nar a cikin wuta kullama dakhalat ummatun la'anatuha duk sanda wato wata al'umma ta shiga wuta sai ta la'anci wata ma'ana allati qablaha wacce take gabanta lidalaliha saboda wato kwatanta biha da ita hatta idza darabu bi adami am ala tukhrihum liulihum hatta idza darabu har da yayin da suka riski juna jami'an baki daya sai qalat ukhurahum wato ukhurahum ta karshen su humul atba'u sune wato atba'u mabiya sai su faɗa wato ta ƙarshen su sai ta faɗa li'ulahu ga ta farkon su ai wato sai su ce da su wato sai su faɗa su ce rabbana ubangijin mu haula rabbana haula yaballuna fa'atihim azaban dhi'fan min ne to su na ƙarshen su ne mabiya sai su faɗa li'ulahu ga na farkon su su ne waɗanda ake bi su ne almatubuna sai su ya ubangijin mu waɗannan su ne suka ɓatar da mu ka ba su azaba rubanyan azaba mutafan abin rubanya rubanyawa minan nar daga wuta
kala likullin da'in sai ubangiji ya ce a ai kowanne minkum wa minhu dukkan ku da su za a rubanya muku azaba eh ai za a sa kowa za a sa su cikin azaba mutafan abin rubanyawa walakin la ta'lamun sai dai ku ba ku sani malikulli fariqin abinda kowace jama'a za ta samu na azaba وقال توليهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل sai ta farkon su sai ta faɗa li uhrahum ga ta ƙarshen su ta ce cewa fa ma kana lakum alaina min fadl ba ku da wani fifiko wani fifiko bai kasance gare ku ba alaina akan mu li'annakum dan cewa ku lam lam takfuru ba ku kafirta ba bisa bila saboda mu fa nahnu mu wa antum lakum sawa'un daidai dai ne ba wani wanda ya fi wani قال تعالى له سأل تعالى يبقى له جريزو فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون yace ku ɗanɗani azaba bima kuntum taksibun saboda abin da muka kasance kuna tsururanta إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ila kaga wanda suka sarrafantar da ayoyinmu kuma suka yi girman kai ga biranta wato suka yi girman kan karɓar ayoyin namu eh falam yuminu ba su imani ba bi hadita to la tubar ta hulahum ababu sama ba za a buɗe musu ƙofofin sama ba idza urija bi arwahin idan aka hau da wato da rayukan su ila hadu a gare ta badal mutu bayan mutuwa fa yugubatu sai a sabiyo da shi bi hada ita ila ila sijjin zuwa ga wato sijjin eh bi hilafil mu'min sabanin mu'mini fa tuftahu lahu sai a buɗe masa ƙofa wa yus'adu bi ruhi sai a hau bi ruhi da ransa ila sama'i sabi'ati zuwa ga sama ta bakwai eh kama warada kama ya zo fi hadisin cikin hadisi ya magana a sujjin dinnan sujjin kila huwa kitabun kila huwa kitabun kitabun jami'ul a'mali shaɗi ne wato sujjin wani kauna aka ce shi littafi ne wanda ya tare ga ayyukan shaidanu da kafirai makanun wani ƙaunin kuma aka ce shi bigire ne a sol haddis sabi'ati yana can ƙarƙashin wato ƙasa ta bakwai shi su je a wani ƙaunin mahuwa mahallu iblis shi ne wato shi ne gurin iblis da rundunarsa a can iblis da rundunarsa to shi kenan wanda ya saba sai a sai a jefo aikinsa shi kenan sai ya koma can ƙasa shi kenan sai ya je cikin sujjin to shi ne ake cewa a, kamar yadda ake faɗa wato wasu malamai suke cewa wato hatta ita sallah da aka ce a tsaya a tsaye da sallah idan mutum ya yi irin wannan sallar da ake magana ta koton kuciya eh idan ta tafi sama wato tana tafiya duk inda ta je sai a rika toshe hanci kamar wani mushe ne zai wuce Eh, in ta je daga can sama za a nannaɗo ta tsun a nannaɗe ta kamar wani tsimma to sai a jefo mutum da ita to aka ce idan aka jefe aka jefe mutum da ita to daga nan kuma wannan wato wannan sallar da ya canza a je a kai ta a ajiye ta to kuma ranar da za a yi hisabi sai a fito masa da ita a cikin mummunan kama Eh, sai kuma a ce to wannan ga irin gashi aikin ka ne shi yasa sallah wajiba ce a tsaye da sallah Mm.
جاءت بذلك أخبار سهام wato wato zaɗi zalika habaru labato labarai sun zo ingantattu zalika da wannan منها حديث البراء بن عازب yana daga ci hadisin bazara dan azibin
وفيه wa fihi a cikin sa yazo hmm?
قبض روح الكافر na'am في قبض روح الكافر wato cikin karɓar wato ran kafiri ويخرج- ويخرج محاربهم eh, wa huru ma'arihun wato wato iska wato wato wari zai rika fita ma'a tare da ita مثل جيفة wato kamar mafi warin wato mushe وجدت على وجه الأرض wadda aka same ta wato alawacin al'adu bisa fuskar ƙasa ويسألون بها yas'aduna suna wato hawa biha da ita لا يمرون على ملأ من الملائكة na'am فلا فلا يمرون wala yamuruna ba su shuke ba alama lakin musa mala'ika من الملائكة yana mala'ikata da mala'iku illa qalu sai dai sun ce ma hazihi ruhul khabisatu mecece wannan rai alkhabisatu wata take kazama فيقولون فلان wa yaquluna sai su ce fulanu wani ne ibnu fulani dan wani bi a gaban asma'ihi da mafi munin sunayensa التي يسمى بها في الدنيا wacce ake ambatansa da yi wato sunayen da ake ambatansa da su fit duniya a duniya حتى ينتهوا بها إلى السماء har dai su الدنيا.
cike biha da ita ila sama a duniya zuwa ga sama ta ƙasa zuwa zuwa ga wato saman duniya ita ce sama ta ƙasa ma- ma'ana saman farko kenan ويستفتحون ba ya sabci hona sai su nemi a buɗe فلا يفتح لهم ba za a buɗe musu ba sun magana a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta la tubtulu a babu samai Eh, ba za a buɗe musu kofofin sama ba قال أبو جرير والنخعي shi ne inda ta ce ranar ruwa jannata la ta yi rijar jamal fi san mulkiya eh ai kun san wato a ce wai sai ba su shiga aljanna ba sai wato mun ji aya ne ga ita ce za mu ja gaba da go wala yadkhuluna jannata wala su kuma shiga aljanna ba hatta ya rijar jamal har sai dai raƙumi ya shiga fi san mulkiya a cikin kafa allura ai su ubul ibrati kafa allura wo gairu mumkin wannan ba zai yi ba haka zalika dukuluhum haka nan ma shiga su aljanna ba za ta yi ba a a ce raƙumi ya shiga ta kafa allura ai ba zai yi ba eh ba zai yi ba eh to in dai har raƙumi zai iya shiga ta fita ta kafa allura ya shiga ya fita to za su shiga aljanna eh to ga ga akwai wannan gairu mumkin ba zai yi ba وكذلك نجزي haka المجرمين nan muke saka al-musulmi na musulmai bil kufri da kafirci لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم gawa غواش lahum min jahannama mihadu suna da shimfiɗa a cikin wutar jahannama a burbushin su kuma akwai gawashin ai agadi yace wato rufe rufe minan narin daga wuta jam'u gashi yace wata nuyin hu tanwinin sa iwadu min al-ya'i wadi ne daga ya al-mahzubatu abashafi ai gawashi ne jawari da gawashi sai aka shafe su aka yi tanwini iwadun an wato harfin وكذلك نجزي haka nan الظالمين muke saka wa azzalimi na azzalimai والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة Wata zalika wato wanda zai na amanu kaga waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka kuma wato har- suka aikata wato aiki na gari eh la nukallifu nafsan illa wasu ba ma kallafa a rai sai abin da za ta iya ai dakata ha wato wato ikon ta min al'amal daga aiki itiradu irtida itiradi ne eh baina hu wa baina khabarihi kansu da ganin labarin sa hu ulaika eh kaga wannan itiradi ne eh da yake cewa وكذلك نجزي الظالمين أهو. إيه، والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون أها.
نعم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار wancan ka wato su ne yan- اولئك اصحاب الجنه إيه، wato wallazina amanu wa amilus salihati eh, su wanda suka aikata aiki nagari kuma suka imani mu'minai ne suka aiki nagari to anan Allah sai yana mana wato aikin nagarin ma da suka yi wato ba a kallafa musu su yi shi wanda kuma ya fi karfin su ba Eh, wan- abin da aka ce su yin nan sai da aka san za su iya yin sa sannan aka aka ce su yi shi to wa'annan su ne as- yan yan aljanna kuma za su dawoma a cikin aljanna eh wanda za a nama fi su dole min gillin mun cire abin da yake cikin zukatan su min gillin na na daga hako eh kana bainahum da ya kasance tsakanin su fi duniya a duniya eh wato duk gabar da take tsakanin su a duniya da hakon da yake to an an cire shi eh sun shiga wato aljanna salin alin eh salin alin za a shiga ba hako ba hasada duk wayannan cututtukin babu su eh tajirimin tajin bul anhar wato wannan wato wato gonakin nasu wato aljannatan tajirimin tajin bul anhar wato korami wato suna gudana min tatihim ai ta tukuri karkashin katangun wato gidajensu wato a karkashin wato da akwai korami ka san iyakar jin daɗi kenan eh ruwa kuma yana ta gudu ga mutum a gidansa guda yana kaiwa yana kawo ko na a duniya idan ana so wai a burge sai ga an kawo wani famfo an sa yana tsattar da ruwa yana koma yana tsattar da ruwa yana koma eh
وقالوا الحمد لله الذي هدينا لهذا qalu sai su faɗa inda istikrar yayin wato tabbatar su fi manazilhim a gidajensu a aljanna sai su ce godiya ta tabbata da yabo duk ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya shirya da mu li hadal amal ga wannan aiki allazi hadha jazaa'u wanda wannan shine sakamakon sa وما كنا لنهتدي لولا أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق eh wa kunna walla mu dai mu kasance za mu shiri ba dan Allah ya shirya da mu ba eh laqad ja'a rusul rabbina bil haqqi ga manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم ta'amalun shikenan wa laqad ja'a rusul rabbina bil haqqi hakika manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya wa nudu kuma aka kiran su an mukhaffafa shi ai wato ai annahu lamarin da sha'anin tilkumul jannatu wato wancanan ku aljanna da kuka shiga din nan aka sa ku a ciki an gadan muku da ita ne saboda aikin ku da kuka zama kuna yi aiki wanda yake wato kyakkyawa ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا wala da ya yi ashabul jannati ashaban nar sai yan aljanna suka yi kiran bayan kuma an shiga an shiga aljanna eh an zauna kuma shikenan an an kuma fara wato jin daɗi kuma to kuma yan wuta su kuma suna can sun shiga wuta sun fara wato shi kuma su jan azaba to sai suka tuna alƙawarukan da ubangiji ya yi ubangiji ya yi alƙawari ga masu imani ya yi narko kuma ga wanda ba su yi imani ba sai su ce to bari su tabbata su ji eh sai a sa- yan yan aljanna sai suka yi kiran wato yan wuta eh, su- wato don tabbatarwa da abin da ubangiji ya ce musu haka za a yi kuma da urusawa don su kira yan wuta su urusar- su ur- urusar da su sai su ce da su mu dai mun samu abin da ubangijinmu ya mana alkawari mun same shi abin da ya mana alkawari da- na daga sakamako mun same shi hakan gaskiya ne shin kuma kun samu فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم na'am shin kun samu abin da ubangijin ku ya muku narko da shi min al'azaba ne daga azaba kun same shi hakan tabbatacce kalu sai su ce na'am mu ma mun samu فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين ne sai mai kira ya kira tsakanin su ai bainal fariqain tsakanin jama'un guda biyu eh asma'ahum da zai jiyar da su ya ce la'ana Allah ta tabbata akan azzalimai wato la'ana Allah ta tabbata akan azzalimai zalimuna kuma humul kafiruna ko ta tabbata akan kafirai الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون su ne wanda suke tsare mutane ga biran wato tafarkin Allah shine addininsa kuma suke neman wato tafarki wajen karkatacce ai abin karkatarwa wa hum bil akhirati hum kafiruna su kuma kafirai ne bil akhirati da lahira sun kafirce wa lahira وبينهما إجاب sai aka sa wato kuma shamaki bainahuma tsakanin su ai yan aljanna da yan wuta sai aka sa hajizun wani madatsi ila huwa sulul arabi wani kaulin aka ce shine katangar arabu وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم kun sai akwai wasu mutane kuma al'arabi suna kan wato wannan gadar wannan wato katangar ta arab wato hosurul jannat shi kuma katanga ce wato ta aljanna eh wato su wayannan mutane da suke kan wannan katanga istawat hasanatuhum wa sayi'atuhum wato kyawawan ayyukansu da munanan ayyukansu su ne suka yi daidai da daidai ba wanda ya rinjaye wani da ya kama fil hadisi kamar yadda zuwa a cikin hadisi to su wa'annan mutane sun suka kira su ya arifuna sun san kuma kullum kowanne min ahalin jannati wa nar daga yan wuta yan aljanna da yan wuta sun san kowa a cikin su eh sun san su bisimahum da alamar su eh bi alamatin da alamar su hiya bayadul wujuhi ita ce wato far- farin fuska lil mu'minin da mu'minin Allahumma ja'alna minhum wasawadi wasawadiha wato wasawa wasawadiha wato wasu wadiha da kuma wato bakinta da kafiri na ga kafirai lahu ya ce saboda ganin su lahum gare su is mawdu'uhum domin bigiran da suke yan al- inda su yan arabu suke alim madaukaki ne domin mutum yana kan tudu yana can tudu zai hango kowa to suna kan tudu akan wato katangar arabu suna hango yan aljanna suna hango yan wuta yan aljanna suna ganin su fari fat da kyakkyawan fuska da haske yan wuta kuma suna ganin su wato bakar fuska wato ba haske sai wani hamami da wani tiriri suke yi to su su suna ganin su to shine shikenan sai sai sai sai sai wala da asabul jannati ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها wala wala da sai suka kiran ashabul jannati yan aljanna suka ce aminci ya tabbata gare ku qala ta'ala Allah ta'ala ce lam yadkhuluha ai ba su shige ta ba ai ashabul arabi aljannata eh su ma abuta wato yan wannan kan katanga to su ba su shiga aljanna ba wa hum yadkhulun وهم su kuma يطمعون suna tsammani suna kwaɗayi fi duhuli har cikin shigar ta ƙalar hasanu mala hasan ya ce lam yadmahum illa lam yadmahum illa karamutun wato ba abin da ya kwaɗaitar da su sai dai wani girmamawa yuridu ha bihim da ubangiji yake nufin su bi bi- wato bi ha yuridu ha da ubangijin su yake nufin ta bihim da su warawar hakim hakim ya rawato an huzaifa daga huzaifa ƙara ya ce bai na mahun kazalika su tsakanin suna haka iz dala alaihim rabbuka sai ubangijin ka yi tsinkaye gare su fa qala sai ubangiji ya ce qumu ku tashi kurkul jannata ku shiga aljanna wa qad ghafartu lakum na muku gafara Hmm, وإذا صرفت أبصارهم تلك hmm,
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الليل قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين hmm. idan aka juyar da absaruhum wato fusakunsu ai su yan arabu din yan kan katanga idan aka juyar da fusakunsu tilqa a ashabin neri wato katarnin yan wuta ƙalu sai su ce rabbana ubangijin kakka sanya mu a cikin wuta tare da mutanen da suke azzalumai su ne kafirai ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيميهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون biro sai wato wayannan yan kan katanga sai suka kira wasu mazaje daga cikin yan wuta sun san su da alamar su ƙalu sai suka ce ma agna ankum jam'ukum tarawa ku almala dukiya au kasar dukun ko kuma yawan ku da kuma yawan girman kanku da girman kanku gaban imani to wannan bai wadatar muku wato an kun gaban gomen na bai wadatar muku ga- wato bai wadatar muku ba ma'ana bai amfane ku ba bai wadatar muku da gabaran shiga wuta ba eh kun tara dukiya ko kuma kun haɗu kun yawa kuma da girman kan da kuke an imani gabaran imani to wannan duk bai wadatar muku da komai bai kare ku gabaran shiga wuta ba wai kuru da za su faɗa lahun gari su shiri ne suna masu nuni ila zuwa fa'il musulmi ne zuwa ga rauranan musulmai sai su ce ahu ahula'i أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم لا ينالهم الله بر- برحمة sai wato su wato sai su ishara zuwa ga rauranan musulmi su ce yanzu waɗannan ne kuka rantsi cewa ubangiji ba zai shafe ba zai shafe su da rahamarsa ba karkila lahu hakika kuma an ce musu suru afawal musulmi an ce udkhulul jannata ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون an ce musu ku shiga aljanna babu tsoro gare ku ko kuma ba za ku bakin ciki ba ونادي أصحاب النير أصحاب الجنة أنفيضوا علينا من الماء يوم ما رزقكم الله wannan sai wato yan wuta suka kira yan aljanna suka roƙe su cewa an afizu alaina min almaiki ku dan kwaranyo mana da ruwa eh daga cikin ruwan da yake aljanna ku dan kwaranyo mana wannan sai sai su ce musu suna cikin kishirwa su taimaka musu da ruwa eh ko kuma auni ma da ko kuma daga abin da Allah ya arzuta kuma da ta'amu daga abinci qalu sai suka sai wato yan aljanna su ce a ai inna Allah harama قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ayin da na sani ce Allah harama kuma ya haramta su ma'ana ya hana wato wa'annan abubuwan da kuka nema ya hana wato Allah kafirin da bisa kafirai ba za a ba wa kafirai ba الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا su ne wanda suka rike addininsu lahawan wasa wato wargi wala iban da wasa wakarratumul hayatu duniya rayuwar duniya kuma ta ruɗe su فاليوم ننسيهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا ya yau dai za mu bar su finnara a cikin wuta kamar yadda wato suka manta wannan haɗuwar tasu wato suka manta haɗuwar wannan yin na ranar alkiyama ai bi tarkihimul amala da barin su yin aiki da hu saboda wannan yini wa ma kanu bi ayati la yajhadu ba su zama suna wato yajhaduna wa ma kanu da abinda suka kasance yajhaduna suna jayayya da shi bi ayati la da ayoyin mu ayoyi kamar jahilu kamar yadda suka jayayya da ayoyin mu ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون wallahi hakika mun zo musu su mutanen maka mun zo musu kuma an dakan magana wato duk dai mutanen maka da irin wato kafircin da suka yi wani ya ce wallahi hakika mun zo musu su mutanen maka duk kitamin da littafi shine alkurani fassalnahu mun yi bayanin sabil ahbar da labaruka wal wa'd da alqawli wal wa'id da narko eh wato an ce alqawli wato shine kamar wato na alheri in an ce narko ko shine na sharri Eh, wa'adu da wa'idu wa'adu fassararsa daban wa'idu kuma fassararsa daban eh in an ce Allah ya alƙawarin aljanna alƙawari ne wanda kuma aka yi musu alƙawarin wuta ba alƙawari za a ce ba narko ake cewa eh wato wallahi hakika mun zo wasu mutanen maka da qur'ani eh kuma mun yi bayanin sa da labarurruka wato ala ilmin mun zo musu da shi bisa ilimi ai mun muna wato alimi ne muna masu sani bi ma fusila bihi da abinda aka yi bayani a cikin sa hudan shiriya ne wa rahmatan kuma rahama da kaumin ga mutane yuminu da suke imani bihi da shi هل ينظرون إلا تاويله ai ba komai suke saurare ba sai dai tawilinsa ai akibata ma fi karshen abin da wato yake cikin sa يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق ranar da wato tawilinsa zai zo shine ranar alkiyama ya ƙuri lazina suhu wanda suka manta shi suka bar shi za su faɗa wanda suka manta shi ma'ana suka bar alƙur'ani min qablu tun gaba ai wanda suka bar imani da shi za su ce qad ja'a rusul rabbina haqiqa wato manzannin ubangijin mu sun zo bil haqqi da gaskiya فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرده فنعمل غير الذي kunna كنا نعمل na'mal sasce shin akwai mai ceto gare mu fa yasfu lana balle sai mana shi ce su cete mu au au hal muradu ko ko za a mai da mu ila duniya zuwa ga duniya fana amala mu je mu yi aiki garin lazi kunna na'mal wannan abin da muka san sai muna aikatawa mu koma duniya nu wahidillah mu kada ta Allah wanda turuku shirka mu bayyana shirku fa yuqalu lahum sai a ce da su la ba za a mai da ku duniya ba qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce karkhaziru قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون asiru an buzo sun tabar da kawunan su ai saro sun wato tafi sun koma ilal halaki zuwa ga halaka wadalla anhum abinda suka kasance wato suna wato kage wadalla ya tafi anhum ga gurin su min da awar shirki da da min- min da awar shariki daga da awar wato abokin tarayya ga Allah إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش
inda rabbakum san dai ubangijin ku shine Allahu Allah shine wanda ya halicci sammai da kasai a cikin kwana shida min ayyamin duniya da kwanukan duniya ai fi qadri ha a cikin gurgurdanta da an hu lam yakun hunaka shamsun domin lawan da shi annan rana ba ta kasance bicanan ka ba walau sha da ubangiji ma ya so halaka hunna duk da sai ya halicce su filam hatin cikin wato walƙawa gani wal udulu dawa an ga wurin halitta a walƙawa gani wato da ta'alimi halqihi tasabbuta dan wato koyawa wato sanar da al'umma halitta sai sanar da suyin sannu sannu a cikin al'amura su masawa sannan ƙarin sadarin jayan sai daidaita alal arshi bisa al'arshi wato shi al'arshi fil lugata a cikin luga sarirul mulki dan wato gado ne na mulki istiwa'an daidaito ya liku biyu da yake cancanta da shi يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره Ni yugushin lelan nahara eh wato yana lullube wato dare da yini eh muhabbafan wa mushaddadan ayyukadi kullum ayyukadi kullum minhuma bil akhari yana lullube kowanne daga cikin su bil akhari da dan uwansa wato yini yazo ya lullube dare kuma dare yazo ya lullube yini to haka rayuwar take yanzu ai yanzu dare ya zo yanzu ya lullube yini eh to idan kuma aka zo aka fara al- al- aka yi alhijir to sai kuma wato yini ya fara lullube dare har kuma rana ta fito ya lullube dare ya tafi idan magarba ta yi kuma shikenan sai dare kuma ya zo ya lullube yini haka za a yi ta yi to duk ina daga cikin kudura ta ubangiji domin a san shine mahalicci tabaraka wa ta'ala eh yadlubuhu ay yadlubu kullu minhum al-akhar kowanne daga cikin su yana neman dan uwansa ɗalaban nema hasisan aisa shari'an wato mai- wato mai sauri ga- da gaggawa ma'ana shi nin yana neman lullube daren ba wani jinkiri shi kuma daren in ya- ya- ya ƙare shi kuma zai zo ya lullube yi ne ma'ana babu saurarawa kowanne yana neman ya rufe ɗan uwansa a lokacin da ubangiji ya ƙaddara masa ba- eh, babu wani jinkiri wa shamsa haka nan ma da rana wani kamara wato shine ya halicci wato shamsa wato ya halicci wato shamsa wato duk wato daga alaƙar samawati ma dubi ne a can wa inna inna rabbakum allahu allazi khalaqa samawati wal arda to nan wannan kan mai da shi da fata to ma dubi ne a can wa shamsa shi ya halicci rana wal kamara ya halicci wata wan nujuma da taurari bin nasbi kenan adafin alal samawati eh in kuma rafa'a kai masa sai ya zama mubtada labarin su musakharatu wa shamsu kaga dai rana wal kamaru wato kaga wata wani jimu da taurari dukkan su musakharatu ai muzallalatu ababan horewa ne bi amrihi ai bi qudratihi da qudrar Allah ta'ala ألا له الخلق وله الرزق.
ala ku sani lahul khalqu halitta ta Allah ce jami'an baki daya wal amru lamari ma kulluhu baki daya na ubangiji ne تبارك الله رب ni العالمين tabarakallahu Allah ya girmama alherinsa kuma ya yawaita rabbul alamin mamallakin wato talikai ادعوا ربكم تبرعا وخفيا ku roƙi ubangijinku tadarru'an da kankan da kai wa kufiyatar a goye إنه لا يحب shi المعتدين ubangiji wato lahiru baya son almuta dina ai ma'ana yana hukuma ga wato almuta dina masu wato shishigi wato masu wato yin shishigi eh, fil fil du'a a cikin addu'a bi tashabbuki da cika baki wa raf'i sauti da daga wato sauti ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ma'an wala tu- wato wala tufsidu kafu barna fil ardi a cikin ƙasa bi shirki da yin shirku eh wa wal ma'asi da aikata sabo ba da islahi ha bayan wato gyara ta bi ba'asir rusul da aiko manzanni manzanni sun zo sun yi gyara sun faɗi komai dalla dalla ta ko kakku bata aikin su wad'uhu نعم.
wad'uhu ku roƙi ubangiji khawbar dan tsoro min iqabihi daga hukubarsa wadama wato da kuma wato kwaɗayi da tsammani fi rahmatihi cikin rahamarsa إن رحمة الله قريب من musulmi sannan المحسنين rahama Allah makusanciya ce ga masu kyautata aiki almubiyi na masu biyayya wata zikiru qaribun zakar qaribun da aka yi almukhbaru bihi an rahmatin wanda aka bada wato labari da shi ga rahama Allah li idafataha ila Allah saboda raba ta zuwa ga Allah ne zai ce inna rahmatal lahu khawfan wa tama'an ko Na'am.
eh, sai tazkirun qaribun ko نعم.
inna rahmatallahi qaribu eh kaga wato qaribun wato ya raba shi zuwa ga Allah ne ko inna rahmatallahi qaribu eh ko kuma inna rahmatallahi qaribatu ko to sai ya canja bai sa mata bai sa mata wato sai ya zakkar qaribun din mm amma na masu rawu ne وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ubangiji shine wanda yake daidaita riyaha iskoki bayyana yaje rahmati gaba ga wato rahamarsa ai mutafarriqatan abar rarrabawa quddamal matsari gaban wato sokar ruwan sama wa fi qira'atin bi sukuni shine ta khafifan wa fi ukhra bi sukuni ha wa fatin nuni masdaran wa fi ukhra bi sukuni ha wa dammil muwahadati badlun nuni ai muba ai mubashiran wa mufradul ula nushuru karas nashuru bil fatihi karasulu wal akhiratu ta karshe kuma wato mu wato wato ta karshe kuma mufradin ta bashiru ne
حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات har yayin da akallar sahaban su kalin ta ɗauko wato wannan iska ta ɗauko girgije su kalin nauyaya bil maɗar da ruwan sama to shi ke nan su ƙunahu sai mu shayar da ai ashabu wannan girgijen wa fi iltifatun anil gaibati sai mu shayar da ruwan da wannan girgijen yake ɗauke da shi libaladin gaba gari mai yitin busasshe wanda lana ba ta bihi babu tsoro bihi a garin li'ihiya ya saboda raya ta fa'anzan lahu sai mu saukar da shi wannan wato ruwan bilbala da a gari wato sai mu saukar fa'anzan na bihil ma'a sai mu saukar da ruwa bihi a wannan garin e fa'aran da bihi min kulli samarat sai mu fitar da wannan ruwan mu fitar da min kulli samarat daga dukkan dangogin wato 'ya'yan itatuwa كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون eh ai kazalika al-ihraj irin wannan fitarwar ne nuhurul mauta muke fitar da matattu min quburihim da qabrun rasul ihya da rayawa la'allahum ko su ya tazakkaruna wato sai sai tunani su asu wato wa la'allakum tazakkaruna kenan eh haka nan muke fitar da matattu min quburihim da qabrun su ihya wato da rayawa la'allakum ko ku tazakkaruna kwa wayi kwa yi tunani ku asubulu mutuminuna ku imani
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه to kaga albaladu tayyibu wato gari wanda yake mai daɗi ai al'azbu turabu wanda yake wato kasarsa mai daɗi ce ya kharuju nabatu wato tsironsa yana fitowa hasanan kyakkyawa bi iznin rabbihi da iznin ubangijinsa haza masalun wannan sabon misali ne lil mu'mini ga mu'mini yasma'ul mau'izata yana jin wa'azi bayan tafi biha kuma ya amfani da ita والذي خبث لا يخرج إلا da نكدا gida wanda wato ya kazanta turabu wato na kasarsa ta kazanta la ya haruju na batu tsiransa shi kuma ba zai fita ba illa na kidan sai da wahala ai, sai da aibi mashakatin da wahala wa haza musulun likabiri wannan kuma misali ne ga kabiri كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ai kazalika haka nan kama bayyana ma zikir kuma yadda wato muka bai muka bayanin abin da aka ambata haka nan nusarriful ayati muke bayanin ayoyi da kaumin ga mutane da yashkuruna Allah suke gode wa Allah fa yu'minuna su imani لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره laqad arsalna nuha wallahi haqiqa wato mun aiko wato nuhu mun aiki nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa fa qala yace ya qaumi ya ku mutane ubudillah ku bauta wa Allah malakum min ilahi ba ku da wani abin bauta wato gairu waninsa bil jarri sifa li ilahi war rabbi kuma war rabbi kuma badul min mahallihi اني اخاف عليكم عذاب يوم ni عظيم dai in ne muku tsoron wato azabar yini wato azimin mai girma shine ranar alkiyama in abattum gairahu in dai kuka bauta wa wannan sa قال الملا من قومه انا لنريك في ضلال مبين kalal malau sai jama'a su ne wato madaukaka wato duk inda kaji an samu turjiya to wato waɗanda suke ganin su manya ne shine suke turjewa eh aiko manzo Allah ma yadda ake magana waɗanda suka turje a maka ai duk in Allah sa za ga manya manyan ne su ne kuma wanda duk aka kashe su a yakin badar Eh, to jama'a mafa masu wato daraja madaukaka daga cikin mutanensu sai suka ce a mu dai muna ganin ka kana dai cikin bata mabayani kai dai wato batacce ne ba kan gaskiya kake ba قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين alamin ala sai annabi nuhu ya ce da su ya kawo ya ku mutane laisa bi dalalatun ba bata wato gare ni wato da yace laisa bi da yace dalalatun hiya ammu ita ce tafi gamewa mina dalali eh eh ba ce laisa bi dalalun ba a'a sai ce dalalatun domin ta fi gamewa eh fa nabi ha kore ta ablagu shi bi isa mutuka min nabi ne koye wato wancan wato marar ta ta wato daga dalalu din walakin ni ya cewa dai ni manzo ne daga ubangijin talikai أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا alamu تعلمون ina riska muku da manzancin ubangiji na kuma ina yi muku nasiha ma'ana ina nufin ku da alkhairi ina nufin alkhairi lakum gare ku kuma na san abin da baku sani ba daga Allah tabaraka wa ta'ala eh na abin da na sani dangane da ubangiji ku baku san shi ba أوعجبتم أم جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون turhamun a kazzabtum su kuwa shari'a sarrafantar da abin da nazo da shi wa ajibtu ko ku yi mamaki an ja'akum zikirun wa'azi ya zo muku daga ubangijinku ala lisanin rajulin bisa harshen mutum minku daga cikin ku ya zo ko liyan zirakum dan ya gargade ku al'azaba azaba illa tu'minu idan wa ku imani ba wanda tattaqullaha kuma ya zo yana yana yana muku wa'azi ku ji tsoron Allah wala allakum turhamuna ko kuma hakika ku ajikan ku فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك
fakazzabu to shi kenan da ya gaya musu haka shi kenan fakazzabu sai suka sare fantar da shi fa an je nahu sai muka tserar da shi da waɗanda suka yi imani wato tare da shi filfurka a cikin komi muka tserar da su baki ɗaya min garaki daga wato nutsewa وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا sai muka nutsar da waɗanda suka sare fantar da ayoyinmu bi dufan da ruwan dufan إنهم كانوا قوما su أنيس dai sun kasance mutane ne aminu makafi an alhaƙi gabaran wato ganin gaskiya وإلى آد نخاهم هودا haka nan mun aika zuwa ga adawar al'adawa al'ula na farko mun aika musu ɗan uwansu hudan annabi hudu قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره Allah sai ya ce ya ku mutane ku bauta wa Allah wahiduhu kadaita shi malakum min ilahi ba ku da wani abin bautawa wato gairuhu wannan sa أفلا تتقون shin ba za ku ji tsoron sa ba fito mi nuna ku imani قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنريك في سفاهة وإنا لنظنك من kazibin الكاذبين kalal malau jama'a wato su ne maɗaukaka allazina kafaru wanda suka kafarta min qaumihi daga mutanen sai suka ce mu dai muna ganin ku kana cikin wato sabahatin ai jahalatin jahilci wa inna mu dai lanazunnuka wallahi muna zakan muna zatanka min alkazibin daga masu sarefa fi risalatuka cikin manzancinka قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول min من رب rabbil العالمين alamin sai ce ya goma ya kuma mutane laisa bi safahatun ba wauta tare da ni ba jahilci walakin ni rasulun sai dai cewa ni manzo ne daga ubangijin talikai أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح nasiru nami نبي ya ce ina riskar muku da manzancin ubangiji na ne ni kuma mai nasiha ne gare ku kuma aminu amintacce ne ai ma'amunu ni dai abin amincewa ne allah risalata bisa manzanci أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم awa a jirgin shin kun sare fantar kuma ku yi mamaki an ja a kun eh? an ja a kun zikirin cewa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku a bisa harshen mutum daga cikinku ya zo kuma liyon zira kuma dan ya gargaɗe ku wasu واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق ba su da ku tuna yayin da ubangiji ya sanya kuka zama mayau bil'adda a ƙasa min ba da ƙaumin nuhu bayan mutanen annabi nuhu bayan an nutsar da mutanen annabi nuhu allah ya mayar da ku kuka zama ku ne halifofinsu wa za da kun bil halki bastatan ya ƙara muku wato yalwa bil halki a cikin halitta ma'ana ya ƙara muku kuwatan ƙarfi wa ɗulan da tsayi wa kana ɗari ruhu wato mai tsayin su ya zama mai aka zira'in kamu ɗari ne tsawon mai tsawo wa ƙasiruhum gajeren su kuma sittin zira'an wato wato zira'i sittin shine gajere fasguru فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون mutuna wato ni'imomin Allah da ya gare ku la'allakum tuflihuna ko ku fara bauta
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا Ƙalu sai suka ce da shi a ji ta na ka zo mana ne na abu da Allah don bauta wa Allah wa da shi kaɗai wanda zara ma ka na abin buba abin da wato iyayenmu suka zama wato suna bautawa فاتنا بما تعدنا إن كنت من ka zo الصادقين mana da abin da wato kake mana narko da shi min azaba na daga azaba in dai ka zama kana daga cikin masu gaskiya fi ƙaunuka cikin zancenka قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب kala sai ya ce karwa ka alaikum min rabbikum rijsun azaba ta wajaba akan ku daga ubangijinku wa gazabun da fushi أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان yanzu ku rika jayayya da ni a cikin sunayen da kuka am- kuka sa musu sun sunayen da kuka ambata wato gumakanku ai sammaitun biha da kuka yi wato suna biha da ita antum ku da iyayenku ai asnaman gumaka ta abuduna ha da kuka yi bautawa ma da ma anzalallahu biha- biha min sultan Allah bai saukar da wata hujja ba biha ai bi ibadata da bauta mata ba wata hujja da kuke da ita wacce kuka za ku sai Allah ne ya ce ku yi ku rika min jayayya فانتظروا إني معكم من muntazirin to ku المنتظرين saurari azaba ni ma ina tare da ku ina daga cikin masu sauraron zalika wannan bita tazibikum da sarrafawa ku li gare ni fa ursilat alaihim rihul hakim sai aka aiko musu da wato wato wato wato iska alakim bakarara eh shikenan ta zo ta halakar da su فأنجيناه والذين معه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا Eh, sai مؤمنين muka tsayar da shi annabi hudu da waɗanda suka yi imani tare da shi a tuminar nuni daga muminai sai muka tsayar da su bi rahamatin da rahama wato muka tsayar da su bi rahamatin da rahama min na da gare mu ko kadana dabirar da zina kaza hu bi ayatin sai muka yanke karshen waɗanda suka sarrafar da ayoyin mu ayoyin mu ai ista asalnahu mun tumbike su wa kanu muminina wa ma kanu muminina ba su kasance muminai ba وإلى ثمود أخاهم صالحا mun aiko annabi sa- mun aiko annabi salihu zuwa ga samudawa bitar kisardi wato ana nufin wato kabila eh muradin bil kabila mun aiko wa- wato mun aiko wa samudawa dan uwan su salihu قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره yace ya ku mutane ku bautawa Allah ba ku da abun bautawa wannan sa قد جاءتكم بينة من ربكم kun haƙiƙa wato mu'jiza ta zo muku daga ubangijinku ala sirki bisa gaskiya ta هذه ناقة الله لكم lakum aya ya ce ga taguwa Allah nan aya gare ku eh aya ce halin hali ne amilu ha ma'anar isharati wa kanu sa'aluhu sun kasance sun tambaye shi ayu hurja ya fitar da wannan taguwa lahum gare su min saharfin daga wata fa ayyanu ha da suka ayyana ta to fazaruha to ga- فذروها تأكل في أرض la to الله ga wannan taguwa ku batta ta ci a al- fi ardillahi a kasar ubangiji ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم kar ku shafe ta bi su'in da wannan abu wanda yake mummuna eh, bi akirin da sokewa au gairihi ko wansa kai a kuka kuma azabun alim sai azaba mai raɗaɗi ta kama ku واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد آد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا rubuta wasu ku tuna yayin da Allah ya sanya ku lafa a mayo fil adda a ƙasa min ba da adin bayan adawa wa bawa kuma ya zaunar da ku fil adda a kan ƙasa tattakhizuna min suhuliha usuran kuna riƙan wato gidajen ku min suhuliha daga gangaranta wanda taskununa ha kuke zauna kuke zama kuke zaune ta fi saifi a kwanakin wa- wato ba- wato fi saifi a zamanin wato bazara watan hitunan jibala kuma kuna sassaɓa wato duwatsu biyutan ɗakuna su kuma tuskununa da kuke zauna wata kuke zama a cikin ta fishi ta a kwanakin sanyi wa nasbu an alhali almuqaddarata ban qaddara ita halin to faskuru ala allah واذكروا آلاء الله mutunan ni'imomin allah da yi muku ولا تعثوا في الأرض مفسدين wala ta asaukar ku barna bil ardi a cikin ƙasa mufsidi ne kuna masu barna قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه
To akwai Kwai da ya yi ko? Eh? Ya to shi ke. Ƙarar malawar da zina sabon sai jama'a da suka yi girman kai min ƙaumi daga mutanensa. Ai ta kabbaru suka yi girman kai an imani ga wurin imani biye da shi. sai suka faɗa lalazi na su ɗiku ga wanda wato aka waɗanda aka raunana liman amana minhu wanda wato wanda aka yi liman amana wanda suka yi imani minhu daga cikin su ai mun kawai daga mutanen sa badrun badri ne ma kabla hu da abin da yake gaban sa biya adatul jari dawo da jari sai suka ce da su a ta'alamuna shin yanzu kun san anna salihan cewa salihun mursalun manzo ne mu rabbi daga ubangijinsa ilaikum zuwa gare ku قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون Ƙalu sai suka ce na'am haka ne mu dai masu imani ne da abin da aka aiko shi da shi mun imani.
قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به Sai كافرون waɗanda suka yi girman kai suka ce a mu dai mun kafirce billazi amantu bi abin da kuka yi imani da shi. Wa kanatin naqatu wannan taguwa ta kasance lahayawun filmai tana da yini filmai a ruwa wa lahum yawm suna da su kuma da yini. Idan yau ta sha ruwa ta sha ta sha sai ta shanye ba wanda zai samu ruwa. Washe gari kuma ita ba za ta sha ba sai ta bar musu su kuma su sha su ebi wanda za su yi amfani da shi. to kamallu zalika sai suka kosa zalika wannan suka ga wato wannan su ba su yarda ba ba za su ci gaba da yin haka ba to فعقروا الناس mun kai sama ne ko eh ya ga sha da kai za mu yi kansa a yau ga kansa shi eh la tilbati ubu لا تلفاتي أبؤكم
wallahu sha daya ولا مشاء
wallahu sha daya ولا مشاء
wallahu sha daya ولا مشاء
استوكل على الله سبحانه وتعالى آمين.
آمين فاتح لا تلفاتي
Amin.
ولا تلفاتي
Amin. Amin.
ولا تلفاتي ولا تلفاتي
Amin. Amin.
ولا تلفاتي
Amin. Amin.
ولا تلفاتي
Amin. Amin.
ولا تلفاتي
Amin.
ولا تلفاتي
Amin. Amin.
ولا تلفاتي ولا تلفاتي Amin. Amin.
ولا تلفاتي Amin. Amin.
fatiha da salatu fatiha فاتحة لصلاة الفاتح من
اللهم صل على سيدنا محمد
فاتحة